الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم yace shuruquhu wato sharɗan wurdi kuma ya da haƙu biha da abin da ke rata riska da waɗannan sharuɗai yace lamma zakar lawazim ad-dakhil fi tariqi wato sadda malan ya ambaci abubuwan da suka lazimci wanda ya shiga wannan tariqa al-muta'alliq bi hadha al-wird al-muhammadi wanda ya rata da wannan wurdi muhammadi المنتظم في سلك هذا الفريق wanda ya shiga cikin tsarin wannan jama'a ta tijaniya wa atba'ahu sai malan ya bi shi ya biyar da shi bi zikir waqtil wurdi da ambatan lokacin wurdi kuma ya ta'allaqu bihi da abin da ya rataye da wurdi din kuma da magabatar lokacin sa muhtari da baruri da lokacin abin da ba harama da yanayin da za a rama da yanayin da ba za a rama ba wanda wanda zai iya ramawa da wanda ba zai iya rama ba atba'ahu to malam sai biyar da wannan da zikir shuruɗa sihhati da wurdi zai gaya mana sharaɗan inganci na wurdi wa ma yalhaqu biha da abin da za da sharaɗan inganci ma'ana in ba samu ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa da za mu faɗa ba to wurdin ka bai yi ba ko wazifar ka ba ta yi ba ko zikirin juma'a ka bai yi ba sharfin inganci in ana so abin ya zama ingantacce sai ka yi su da zama su ne sharfin zai bala ya ce wa sharɗo a shuru'u zalwar da da haratul hadas jima'in auka ya mumin ma'an khabas min jasarin au saubin au makani wa satru auratin anil insani wa adamun nutsi da gairi uzurin wal yakunan nutsu lahu bin nazari ونية لدى شروط الزوجي هي التي ترعى شروط الصحة إذا شروط الوردي شرطين إنزنشي نوانا وردي طهارة الحدث إذا ما كان تركين حدثي ترك بماء النرواري أو تيمم من قوت مما مع الخبص تاردا وتبدا وتبدا خبثي معناه idan ka karanta wurdi ba ka da tsarki na ruwa ma'ana ba ka adalla ba ba ka da tsarki na taimama ma'ana ba ka rasa ruwa sai ka yi taimama ba ma'al khabas ka gani ko to wurdinka bai yiwu ba in ka karanta wurdi ba alwala ba tsarki na ruwa shine alwala babu taimama shine tsarki na taimama to wurdinka bai ba sharadin na ɗaya kenan wato tsarkin kuma yace ma'ana habasi a ka tabbatar tana kana da tsarkin habasi min jasadin jikinka ya zama tsarkake ne ba na dasa aw saudin ko tufarka ta zama ba ta da dasa aw makanin ko wurin da zaka zauna karanta shi ma ya zama yana da najasa ka gani ko wato daharatul hadath wal habasi kenan shar'i ne na ingancin wurni kana da tsarkin hadashi da habasi shar'i ne na karanta wurin ka ingancinsa jikinka akwai tsarki tufarka akwai tsarki wurin da za ka karanta tsarkakakke ne shar'i ne na sannan wata tur auratin anil ayani mutum kuma ya zama ya suturta al'aurarsa ga abin da yake bayyananne abin da yake al'aura ta namiji daga bakin cibiyarsa zuwa abin da ya kasansa kari in ka rufe abin da yake daga saman cibiyarka zuwa ƙasa shine shine sifar da al'aura a musulunci mace kuma dukkan da al'aura ce sai ma ajal waje hawal kafai sai fuskarta da za ta bari da tafin hannuwanta tafin hannuwanta amma idan ta karanta wurdi jikinta a buɗe duk wa'annan abubuwa da ake ita al'aurarta ne ƙaurinta a buɗe cinyarta a buɗe to wurdinta bai ba saboda mai dan bata yi sitir al'aura ba bata ta sitirta al'aura ba in gane ko saharatul hadathi wal khabathi ka gane ko satur al'aura sitirta al'aura wa adamun nutqi kuma ana wurdi ba a so ai magana li ghairi uzrin in ba da wani uzuri ba zan faɗo uzrin wani ya kunin nutsu lahu bin nazari idan ta kama ma kana wurdin ko kana wazifar magana ta kama za ka yi to ka zama magana ta zama ɗaya kankanwa kalma ɗaya ko kalma biyu kamar da zan gaya idan nuni bai fita ba in wani abu ya zo ka iya nuni da hannu ko da ka in bai yi ba abin ya zama lallai to kar ka wuce kalma ɗaya ko biyu ka gani ko ka ga ƙarshen hadasi da habasi da sitirta al'aura da rashin magana wani yatsun da la shuru'ika sannan niyya da za ka fara wurin nan shi ma sharafi ne na inganci wati ita wa'annan abubuwa da kadin faɗa iya lati tur'a shuru fasiha su ake cewa sharɗan inganci na wuri sarkin hadafi sarkin habasi sisir aura rashin magana niyya alfazul abiyati لفظا وإن بيت في المقرن كلها ظاهرة تكن سبينا النبا وني أظن دبا بينا النبا وتقدم تفسير بعضها من وتفسر توضل بشي كان ديك باتا وأشار به ما لينا نريد وإن بيتك إلى أن شروط الصحة شرط إنجلش نور لي للولد خمسة بيرني الأول نبرق الحالة الحدث فلمكها أرك الحدث إما بالماء أو بالتيمم ma'ana kana tsarki na ruwa da tsarki na taimama bi mujibi alal haddi shar'i taimamar da abinda shari'a ta wajabta in ba ruwa lokacin sallah yayi shikenan sai ai taimama amma in kai taimama kai sallah kana so ka karanta wurdi to sai ka sake yin wata taimama idan ka karanta wurdi idan ka karanta wurdi kai taimama ka karanta wurdi kana so kuma karanta waziba sai ka sake yin wata taimama sannan ka sake yi da ba ka yi wurdi ka karanta wurdi da waziba da taimama ɗaya ba kamar da kace la yusalla faridatan bi tayammumin wahidin ba a sallar farilla biyu da taimama ɗaya idan kai sallah kai taimama kai sallah azhar ba za ka ce a ai kamar alala ne ba ai ina da ai ina da tsarki a inda aka tabbata sai ka sake taimama ta shi ma wurdi haka idan kai taimama ka karanta wurdinka na azhar a na safe ko kuma na annal asar wazifa kake so ka yi ba za ka ce kuma a ai da zama yake ma ina tsarki ba a sai ka sake yin wata taimama gane ko ba a yin taimama wurdi ba a karanta wurdi biyu da taimama guda daya kamar inda ba a sallah biyu da taimama daya والثاني نجي شدك الجرد طهارة الحبس كذا ما كان أيشن كري وتو معنا باكر جنبا حبسي لدى بشنكا كو تفركا كو ورن دغاك كرنتا على الحد المشروع بذلك للصلاة كما دي أبن لأك إياك انتاعت من صلى والثالث نعوقو ستر العورة مجيه ستر العورة على الحد المحدود في الصلاة كما فيها ولا أبن لأك إياك انتاعت صلى abinda kaji an ce shi ne sadarul aurat a sallah to shi ne sitarul aurat din ma a a wurdu fi haqqin rajul a haqqin maza ga abinda kaji an ce shi ne kiyaye al'aura rufe al'aura ga haqqin namiji wal mar'ati da mace rabi'u na hudu sharqul kalami ba a magana min ibtida'i dhikril wurdi tun farkon farawa ila intihaihi har agama illa li udhrin sai in akwai wani udhri wala yadurruhu al-kalam al-qalil to in akwai uzuri magana ɗan kaɗan ba za ta ɓata maka wuri ba kal kalimat wal kalimatai ne kamar kai kalma ɗaya ko kalma biyu haka za zakar nazim rahimahullah wa ta'ala haka ma ne mai da murid ya faɗa a cikin wa'annan bai dubi ko wallazi inda sahibul jaysh al kabir haka ma mai jaysh al kabir shi ma abin da ya faɗa kenan ko wallazi kana alayhi kafat man abraknahu mai sharhi ce wannan shi ne abin da mafi yawa daga cikin sabon shi wajen muka raska abin da suke kai kenan min ashabu sai da shaykh radiyallahu anhu daga abokan shi wajen fa yutu rakul kalam in ana wurdi a barzance illa li uzrin sai da uzri fa yushiru idan aka yi wani abu ya zo sai kai nuni bi ra'sihi mutum ya nuni da kansa aw bi yadihi ko da hannunsa wani hau zalika da makamancin wannan kai nuni da hannu ko a'a ko e kai ko da kai ko da hannu wayan bagi yace ya kamata an yi kunan amalu alaihi ne aiki akan wannan illa haythu lam tafid al isharatu sai idan an kai in an yi nunin ma ba za a iya gane ba da kai ko da hannu to fa yu'malu al akhar sai a yi wani sai a yi amfani da wata kuma wata hanya kan kuma fa ya ce bil kalami bil qalili sai kai magana ɗan kaɗan kal kalimatain kamar kalma ɗaya kal kalimatu wal kalimatain kamar kalma ɗaya ko kalma biyu to aka ce wa yustafna min hadha da aka ce ana wurdi ba a magana an togance an fitar banda ma idza khatabahu waliduhu idan babanka ya kirawo ka aw walidatuhu ko kana wurdi ma yadda ta kirawo ka fa innahu yujibuhuma maza maza ya amsa wa iyayenta min gairi tawaqqufin ba tare da wata tsayawa ba dan kana wurdi babanka ya to ya kira ka wani wani sai ka rike tarmunka ka amsa masa da abin da yake so ka gama ka ci gaba da wurin ka wurin ka bai baci ba haka nan idan kana wuri ma ji ka ce wance karka ce maka a a ka rike tarbinka ka yi magana da ita yadda magana ku ta kare ka ci gaba wurin ka bai kare ba lima fi sukuti anhuma abin da yasa aka maka haka saboda idan mahaifinka da mahaifiyarka suka jira ka kai musu shiru akwai min al-uquqi akwai sabawa a cikin ka saba musu وقد علم ما فيه أن تنقع بالذي تنقع وإياه والبرور من لوازم الدريق بيئة دقيقة دقيقة يقوى إياه لقصة قابل الأجل ما أتكون دريقة ونشوف ثانياتي من لم يبر من لم يبر والديه فلا يتيسر له سلوك هذه الطريقة دول لبذيب ما يفن سبا وبيتنشن تيزو شروع زيبا دابا وأن الطريقة وكذا يتسمك مغانا تشروع إذا كان هو الجيب بأباك داما با kai shiru a'a kai magana da su wa qad ra'aytu wa kana sayyidina radiyallahu anhu yaqulu shi kana ga sunan mazo so dan Allah ya tarji yana cewa man lam yabir walidayhi la yakfur lahu suluku hadhihi tariq duk wanda bai bin mahaifanta to fa bai tantance ya zo shiga wannan hanya ta ba wa qad ra'aytu al-mu'tabirina من المقدمين ناغو ما لم يقدمون استعمل لوراني آلو لدسو إذا أتاهم أحد إذا ونيذوا مسلم يقبل منهم التلقين الورد تلقين الورد يذوين الصوت باش وردي يسألونه تستبيش لك والد وغالدة shin kana da mahaifi kana da mahaifiya tun farko kenan tun baka bashi ba in yace eh wa yashtarituna alayhi al-gurura bihi ma tazkitu dole ne fa kai musu biyayya idan kana aw ahaduhuma in ɗayan suna zare ko ɗayan ko dukan suna zare وكانوا إذا اشترطوا ترك الكلام كما ديون أبن لورا لكم مقدمي إنا إذا انتك شرطا تاو مثل شواته أنا وردي بقى مغنى فا يتصنون منه الوالدين فلم تكو أما فبن إياهي إذن فإياهي سنة كم مغنى مغنى كنا وردي يقول لك جنون شيء بقى مغنى تصوبان لسوبك أي مغنى وكذا زوجته هكذا ما تائج ما إذا خاطبها زوجها إذا الملم متى مغنى تنا ورده أو ناداها يشراتا أمسى متى وقد كانوا ثم شؤوني مقدمي سندما يستثنونه سنة شوبتي ون من هذا الشرط لقول من شرط بقى إذا ما تحضرها تقفى ذاتي متى تنا بايا أنت متى تنا رئيه تجئيه تجئيه تجئيه kina da miji da kika ce eh ki masa biyayya bayan haka ko da kika ji mun ce kuma kana wurdi ba a magana to banda ba mijinki idan mijinki ya kira ki kina wurdi ki amsa masa ki rika tarbin ki nan kun gama sai ki ci gaba a gani ko ya kudar da yana sa wa ma idza qadha labat abun aw ummun wa zawjun aqahu falyujibhum bi sur'ati shi ne fasara nan ko da kada an ce ba a magana su amma ubanna ma idan haɗaban abun aw ummun wa zawjin akahu falyujib bi sirati wala yuqil min al-wirda malamai ba su wurdi ya ba su ijabat al-walidai idan ka amsa wa iyayenka wa kada zawju aka nan miji ba ta ba za a ce murdin ta ya ba ta wurin da amsa murdin ta wal khamis na biyar daga cikin sharuɗai daga sharuɗan ingancin wurdi an-niyyatu niyya وهي القصد إلى الجنب إلى ذكر من تزمه من الورد كاين نفن ذاك أبن ذاك لزم ذاك كرم تاجي ندق وردي فيقصد ورد السماء أنية سكي نية ورد سابع أو ورد المساء كوكي نية ورد يما ولا يكفيه القصد إلى مطلق مطلق الذكر وكوي ذاك ذاك كرم تور دين الإشيك بقى ذكاء نير ونور دم كذا تكوي نابونا كوي يوم كرم تور دين آه كلام لي ذكاء نير ونور دم نصاف نقول يوم ذكاء نير ولا بد مع قصده للورد باب مكوى daga mutum ya nufi wurin da zai karanta min kasri ma'an fi'ili wato tare da nufinsa da aikin da zai yi kaunuhu matsuban lirraddi ya zama na Allah ne ya nema ya yi wannan istighfari din da salatin annabi da la ilaha illallah wa bihi ta tahsulu uburatul qalbi to da wannan ne fa ibada ta zuciya take tabbata wa qad qila an ce an niyyatu niyya ubudiyatul qalbi ita ce bautar rai a zuciya والعمل شو كما ايكي عبودية الجوارح بوتاتي كغبي هذا نكو زوجيتك سينيا gabobin da kuma shi aiki ko kowanne ya haɗu zuciya ta yi kuma gabobi na ne wa qad ulima an sani kama fil isharati kamar yadda yazo a cikin nuni wa ghairihi da wani sa anna ta'atu dum Allah في أصل صحتها إنها تكون أصل إنزل النية وتضاعفها وتضاعفها لنجم جلابين النية دكا مرتبطة أم هذا سني دنية دكا وني وتعبادة ذات الله أصل إنزل سنتا لنن كلار ذات أي ينا ننسى ترى دنية دكي وبها ترفع da niyya ne ake ɗaukaka a wannan ibadar ila khaliqil bariyat zuwa ga Allah madaukakin sarki mahaliccin halitta qala tamki fi tabaqati ya ce wa inna ma yasiru al-fi'lu ibadatan aiki yana zama ibada ne bin niyyati da niyya qala ita wal niyyatu niyya fiha amrani akwai lamari biyu a cikin niyya ahaduhuma na farko qasadun nawi nufin wanda ya niyyar zai aiki والثاني نبيكم كون الفعل واقعا على وجه الامتثال aikin da kake ya zama ya auku ne bisa ga hanyar sadar da umarnin Allah wa zalika nashi'un an al-qasdi kaga wannan yana faruwa ne daga nufin nufin da kai niyyar da kai wa hadha nashiu ce wannan nufi abin da ya faru wannan rukunin rukuni ne bilal da kin bako wanda wa huwa ma'al fi'li shi kuma wato nufi din nan tare da aiki karruhi ma'al badani kamar rai ne tare da jiki kaga aka ce ba ruhi a cikin jiki kaga jiki bai da wani bai da wani fa'ida to haka kuma niyya ita ma take a aiki in aka ce aiki ba babu niyya to kamar jiki ne babu rai intaha al murad minhu fataha fataha sala ya tabbata kin annabi ne da amrayn akwai lamurra guda biyu a cikin niyya ahdahuma yanzu al qasd wa fi'li zaka nufi aiki وهو قائم بذات الناوي وانا عطيك لذات وندينية ثاني ما نبي ينسو أن أي الأمرين وأن الأمر نمر كون الفعل واقعا على وجه الامتثال أي كن ذاك يلمن يا أو كن بذلك تفكر سادر والو من الله وهذا الثاني نبي كوشي ناشئ شكمنا فاروان من الأول دك نفرقوه ولا بد منه اتفاقا باب مكوى وتنفي تنكنا باب مكوى درش اتفاقا بكتموما لهم والخلاف ثاباني معلوم سنني في جعل النية شرعا أو ركنا صني نية شرعي كو ركني ومن اعتبر الأول والليل والسوانية شرعيني قال سيتي هي شرط شرطين ومن اعتبر الثانية وعندكم يزور الثانية ركنيتي لا شرطي ما قال هي ركن ونياتي نية ركنيتي لكتشن ركن إنغانتي ونكم يتي آآ نية شرطية لكتشن شرط إنغانتي ففهم يتي بقفين تونا والله تعالى أعلم الله شيني ما في سن تجيكنا قازو ذاك كرمتا وردنكا sai ka manta baka yi niyya ba to yaya an ce kuma a nan mun faɗi cewa niyya tana daga cikin sharɗan inganci to ka zo ila yayi maya yayi maya yawa da kabo kawai ka ma ka zuwa ka ba baka yi niyya ba to ya kenan ko wurin safe ko wurin yamma ko wurin ba sai ka manta baka yi niyya ba baka yi niyya ba ya kenan sai to ai zamanka zaman ka a da niyyar zaman ka cewa za ka yi wurin safe a yi shi a niyya kenan zaman ka wurin wazifa ba wata niyyar ta wuce wannan wajen wazifa ka zo niyyar ce dai ba karanta ba ka gani ko an ana kafa misali da muna kafa misali da cikin masailu ahli tasad na shi a tudu shi a tudu yake wata ran suna zaune da shi da abokan abokinsu ana ta hira ana ta hira ana ta hira ana cikin hira sai sai aka kai sai zuwa wannan abokin zumbur ya tashi ba magana kawai sai ya tashi sai ta gida suna nan suna nan kuma sai gashi ya dawo da ya dawo sai aka ce ah alhaji ya muna da hira muna da hira kawai ba magana ba sallama kawai zumbur ka tashi ka tafi ka tafi gida me ya faru sai ce ai ina zaune ne sai zan yi wankan janaba sai na manta ban yi niyyar wankan janaba ba to na shiga to na shiga kara ko sai na watsa ruwa sai na na manta ban yi niyya ba to shine sai na koma na je na yi niyyar na sake wankan to shine sai sai ya ce ah to baka ji faqihai suna cewa idan jama al al al al aqdu idan idan jama al idan wato aqdi da niyya idan talafa al'aqadu ko fal mu'tabar idan talafa al'aqadu wal lafzu fal mu'tabar al'aqadu idan lafazi ya saba ga lafazi ga aqadi lafazin ka da kai ya saba da aqadin da kai to abin lura aqadi misali kaza zaka yi ne wurin sare kila ko kasuwa ba ta yi kyau ba ba ta daɗi ba kawai da ka zo wurin safa za ka yi da ka zo kawai sai sai kawai kai niyyar ko kuma a ka zo wajen wazifa daga zuwa wajen wazifa kawai sai kai niyyar wurin yamma kuma ka zo wazifa shi kenan can sai da aka gama sai ka tuno a kai ake niyyar wurin niyyar wurin yamma ne kuma wazifa zan yi za ka ce a'a to ai abin da ka kulla za ka yi wazifa niyyar ce ta saba to su baki hai suka ce akadin shine abin lura ba niyyar ba tunda dai ka zo ne wajen wazifa sai kai niyya amma ba ta wazifa ba ta wurdi ko da wazifa ka tayi sai da shi ma wannan tunda ya shiga kara zai yi wankan da naba ko yayi niyya ko bai niyya ba wankan shi yayi tunda ba wani abu ya shiga kara ba ya shiga ne dan ya wankan sadaka kaga ikhtalafa al-lafz wal aqd lafazin sa shi wannan lafazin ya manta ma bai yi ba amma ai akadin sa ai ya shiga ne dan yawa ka to dan kadan baka yi niyya ba wakan ka yayi to haka shi ma wanda yazo ya manta maimakon ya niyya wurdun gaba da ya niyya wurdun yamma ko maimakon ya niyya wurdun yamma sai ya niyya wurdun sami ko maimakon ya niyya wazifa sai ya niyya wurdun wurdun yamma ko kuma ya niyya ma zikirin juma'a kamar zikirin juma'a zai to ai akadin shine abin lura ba ba lafazin ba ko kuma rashin lafazin ba zaman ka a wurin wazifa dan haka wasu ke ita niyya ma ba daga cikin shafin inganci da niyya ba al al al asa ita ita niyya ba ta daga cikin shafin inganci wa'ancan dai ba taharatul hadathi taharatul hadathi satrul awrati gani ko adamun nutqi su ne su ne amma niyya wasu ba ta ba ta daga cikin sharɗin inganci an gane ko to lamma zakara sadda malam ya ambaci shuru'a sihhat sharɗin inganci bayyana alwajh allazi min ajli afradaha sai bayyana fuskar da malam yasa ya kadaita ya kadaita ta amil lawazim gabar lazimai wa khassaha sai yake bance ta bi ismi shar'i da sunan sharadi bima ya tarattabu alaiha da abin da ya gorantu a kanta maƙamar rahimahullahu ta'ala sai malam Allah ya ji kansa ya ce wa tarikun li ba'd allazi ma ba alaihi fil waqti wa ba'dahu al qada wato wanda ya bar wasu daga cikin wannan abu da ya wuce da muka faɗa alaihi fil waqti wa ba'dahu qada ya wuce abin ya wuce ya bar shi har lokacin sa ya wuce to fa sai ya rama shi أراد رحمه الله تعالى أن من ترك بعض ما تقدم من الشروط أبن دي جنبي وأن دي برومي وتأوى لبتشين شرطي لم تقطع يعني شروط الصحة الخمسة شرطان إن كانت النم غلابير المتقدمة wanda sai gabata fa alaihi alqaba'u abadan dole rama baka sitarta al'aura ba baka da tsarki na ruwa ko na taimama ko jikin gaba tsarki ko tuban gaba tsarki ko wurin gaba tsarki baka sitarta al'aura ka ba kai wurdi dole kamar da wurin ka wurin ka bai ba gani go wa arama yace to abin da ya bazanta mai za ka raka ha kullaha duk jabar wa'annan sharuɗan ma wanda ya bar wasu daga ciki sai ya sake shi har abada bare kuma wanda ya bar su duka wanda ya ba tsarki ba fitar da aura ba gagani ko ba tsarkin jiki ba tsarkin zuwa ba tsarkin wuri to shi ya fi tantan da amma kenan bare bare kuma wanda wanda ma ya bar wasu an ce ya mai ya rama bare kuma wanda ya bar su duka wa idza lam wa inna ma lam tuqis al awradu ba a iya daura dai ala salati da sallah guda ba li izami khatar salati da kirman lamarin sallah in salata sallah da ta'kid amra saboda karfa karfa lamarin da wa tahattumihi bi shar'i da wajabtar da sallah a shari'a kana tu'adda bil waqt ita sallah ana yin ta a lokaci bima amkana abin da ya yiwu walau ma al ajazi ko da da gajiya ne an ba mu shuru ya ga wasu kanta kaga yin sallah idan ciwo ya ciwo aka ce saboda girman sallah aka ce ko nuni ne mutum ya yi saboda girmanta amma saboda girma ka mu ba mu ce wurin da an ce wurin da yin ciwo ya ciwo ka hakura to amma ita sallah an ce a ko mai in dai in dai hankalinka na jikinka ba har ka rabu da hankalinka ba to sallah ba a dauke maka ba ko ba za ka iya ruku'un ko sajada ba ko mai ko dutse za ka maka dutse ka zuciya ba ka yi taimama in dai hankalinka na jiki sai kai ka dinga nuni ga ka kana tsaye ga ka kayi ruku'u ga ka kayi sajada ga ka kana tahiyya ga shi in dai ba abin shi ma ya zama la haula wala quwwata to saboda haka ba a kiyasta sallar wurfi da sallah ba بخلاف الورد فإنه لسعة الأمر فيه سبب يلول مريء وردي كان ياتي به متى ما قدر على استيفاء شروط أكجع تركي سيمتع دقيقا ذاك ذاك كهو إن شرطي illa bi haqqi man kana barlu sai mun sai haƙƙin wanda shi barlu sai mama ne sai da yau sai mamu lahu sai sai mama ya wurdi wa yaf'alu ya aikata wurdi wa la yu'akhiruhu kada ya jinkirta wato wurdin an wakati yi ga lokacin sa fa faham fa ban sana wa ya hatta bi yana yi wa an yakuna arada bil baiti abinda malai yake nufi da wannan baiti al ishara al ishara yana nufin nuni ne ila ma yaf'aluhu zuwa ga abinda mai wurdi zai yi min tarki shuruɗi na daga barin sharda aw ba'daha ko wasu daga cikin sharda amda da ganga fa yakunu min jatil madal kalam min bayt qablahu to saboda aka sai magana ta zama cikon magana ta da yi a can gaba can kafin wannan kafin wannan a ani fi qawlihi da yace wa fihi allati tud'a shurut as-sihha wa hadha al-ihtimal yace wannan dauka a zuwa shine mafi kyau والاحتمال السابق أما احتمالي نفرقه ليرجع أبيض شنو من فائدة والله تعالى أعلم على شيء مثني ثم قال رحمه الله تعالى سلم ما لم يزيد المريد يتقبل الشواء مشيرا إلى شروع الكمال إلى ميدوني كما دعا شرقا كمالا تسمي فاتح الصلاة الفاتحة الحمد لله صلاة الفاتحة الذي قبل باش لا فيها باش لا فيها صور مرة صلاة يوم دوك الله باش لا صلى الله عليه وسلم لا أقول أنا خاتم ما زغنا زغنا حتى نحط حالي لا لا تنسى الصور ما بها وتشيب ودور وأذن جل لكم قلوبنا غير من الموضوع يا رب الحمد لله